والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه يطاف عليهم بكأس من معين ‘yan aljanna a cikin gidaddajinsu za a sanya kushin-kushin a zagaye ɗaci da kushin-kushin sannan kuma a sa fululluka inda mutum in yana son ya zauna ya miƙe ƙafafunsa ya kishin gida kuma za a kawo ta tebur-tebur a aje na cin abinci da kayan shaye-shaye a aje kofuna a aje abinci duk abin da mutum yake so shine zai ɗiba ci shine ya dafa za a zagaye a ɗakunan da waɗannan kujerun da kuma tebur na cin abinci ala kullum minin kowane haka za a yi mashi bi ka'asir kuma a kawo kayan shaye-shaye a zuba kuma ga kofuna min mai ini na giya ga tanan tana gudana a a koginta ta inda ma'amurhu ce zara da she'an an yi kulu lafu kumfaiku sai mutum ya kamfata da kanshi ya sha kuma babu ƙazamta ga waɗannan ruwan ta بيضاء لذة للشاربين بيضاء zaka ga wannan ruwan giya da kayan shaye-shaye masu tsananin fari ashaddu bayadan min al-laban sun ji nono fari saboda farin wannan ruwan bayda'un ga sunan masu tsananin fari lazzatun masu tsananin daɗi lisharibina ga masu sha bi khilafi hamrin duniya ba irin giyar duniya bace fa innaha karihatun ba a san warin ita giyar duniya inda shurbi yayin da ake shanta warin ta ba da daɗi kuma tana da ɗaci wannan ko fari tet ta fi nono fari kuma ga tsananin daɗi ta fi zuma saki lisharibina ga masu sha ta لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون ta la fiha gaulun ba ta kuma ita giyar lahira idan an sha ta ba ta batar da hankali wala hum an hayu zufuna kuma ba ta samaye ba amaye ana sha ana tangadi mutum ya rabu da hankalin shi ko kuma yana tafiya yana tangadi yana ganin jiri duk babu lafiya kalau yadda kasan ka sha ruwa ta
وعندهم قاصرات الطرف عين wa'indahu su ‘yan aljanna akwai mataye gare su, asiratun ɗarfi masu taƙaita gani, haɗisatul a'ayini ala azawa jihinna. Shi namiji saboda kyawun matar shi da yake gani ba zai sha'awar kallon wata mata kyakkyawa ba, bale ce kai wannan tafi matata. ko kuma kai wannan da matata ce haka ita kuma macen ba ta kallon kowane namiji sai mijinta balle ta ce wannan ya fi mijina ko ku wannan kai ina son shi duk babu ta
ka annahun na baydun makanun ta su ‘yan matan suna da ƙiba’ babu rama gare su amma kuma ba irin ƙibar nan wanda ake kauri ba a ba irin ta ba ka annahunna in kaga matayen nan sai ka ce baidun kwai ne makanunin abin gyarawa a ajiye shi a cikin gidansu suna da kyau ba su da wani abu wanda zai same su ko ƙura ko wani abin ɓace ne kullum a cikin nishaɗi yake. ta فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون idan 'yan aljanna suka shiga aljanna sai waɗannan suna kallon waɗannan 'yan aljanna wannan ɗan aljanna yana kallon wannan ɗan aljanna fa a ƙabala ba a dohun ala ba'adin sashensu yana huskantar sace ya ta sa'aluna suna tambaye juna su kai wallahi da muka zauna lahira an sha wahala wata ranar sauro ya dame mu kai wuri kaza akwai guda a duniya kai lokaci kaza an yi zafi kai ka tuna wata rana da aka yi wani tsananin sanyi kai ka tuna wata rana da wani iska ya taso duk ya rufe mana idanu kai wani kai hakuri da wani ka sha wahala wani ya yi maka kaza ya yi maka kaza ka yi hankuri kai wata rana ana sanyi muka tashi ana tsananin sanyi na muka yi walla sai a yi fito da waɗannan abubuwa sai a ce to kun ga sakamakon da Allah ya mata saboda hankulin da muka yi muka yi imani da Allah muka bi Allah kun ga irin sakamakon da Allah ya mata shine fa a gaba da ba'dhum ala ba'dhi yatasaaluna suna tambaye junansu irin abubuwan da aka yi na duniya na wahala da jumiri da haƙuri da juriya duk suna tambaye junansu Allah sanya mu cikinsu ta قال قائل منهم إني كان لي قرين
ala ƙa'ilun sai wani mutum sai ya ce ka gani to ka gani fa innani inni kana li qarinu aboki nawa ne ya ce annabawa ƙarya ne abinda suka faɗa ƙarya ne kuma ya ce wane ne ya je lahira ya ga abinda za a yi ko kuma tashin alƙiyama ƙarya ne ba za a yi tashin alƙiyama ba kaga da na bi shi da yanzu ina can tare da shi ala ƙa'ilin inni kana li qarinin ina da wani aboki wanda yake musun tashin alƙiyama wanda yake karyata manzanni babu yadda bai ba in bi shi daki na kuru da na bi shi da zai ina can tare da shi ta ya kola yin na kalamin da musaddiki kaji abin da ya ce ce man tabkitar wai har abin da ya ce ce man idan ina mai wa'azi kai ka yarda da abin da manzanni suka faɗa kai ka yarda ya kulu yana cewa a'in na kalamin da musaddiqina kai ma kana daga cikin masu gazgatawa bilbasu da tashin alkiyama kai ta da wannan magana gaskiya ce ta ai za mitna wa kunna turaban wa zamaninna da madinun yana cewa ya kula a innaka limin almusaddiqina kai kana daga cikin masu gaskatawa cewa a izamitina idan mun ka mutu wa kunna turaban muka zamo turbaya wa izaman mun ka zamo ƙasusuwa inna la madinuna wai za a tayar da mu a raya mu kuma a yi mana hisabin abin da mun kai wajen ba a manta ba duwai a yi lissafi ba a manta ba to wane ne ya rubuta kun taɓa ganin mala'ikan da mala'ikan gaskiya ne ai da an gan shi haka za su ce ta ƙala alamtun waɗali'un ƙala zalikal ƙa'il sai a ce to bari ka ga yadda za a wa ‘yan aljanna da ‘yan wuta halantun muɗali una ko a je a nuna ma ‘yan aljanna wuta su ga yadda take a nuna ma ‘yan wuta aljanna su ma su ga yadda take sai a ɗauko ɗan aljanna sai a bi da shi wurin wuta haka fiw a nuna mashi fiw kamar wani ƙiya to tsananin da zai shiga a wannan lokacin sai ya manta duk ni'imar da ya sha duniya in yana da ni'ima da ni'imar da ya sha aljanna saboda tsananin bala'in zafin wuta dan wannan tiw din da za a da shi sai a ɗauko ɗan aljanna ɗan wuta kai sai a zo da shi wajen wuta sai a yi tiw da shi kamar walƙiya ni'imar da zai shiga ɗan wannan lokacin sai ya mantar da duk shekarun da ya cikin wuta ana bi azaba saboda daɗin aljanna sannan a ce kai ɗan aljanna koma wurin ka je da wuta kake da baka yi imani ba da yanzu kai ne a cikin wannan bala'i wannan musibar da ka ji fa ba kama fa shiga ba ne an bi da kai ne kama walƙiya aka wuce da kai ka shiga wannan bala'i sai ce alhamdulillah alhamdulillah allazi hadana li hada alhamdulillah allazi hadana li hada na gode ma Allah na kuru da Allah bani imani ba dan da aka bani imani ba da yanzu fa ina cikin wata azaba shi ko dan wuta sai cika inna lillahi ya laitana inna kunna gawina inna kunna gawina ya laitana inna kunna gawina yanzu wannan ni'ima ita ce muka kuskure sai a mayar da shi cikin wuta a ce ka gani ƙaryata manzanni da malamai da kai shi ya janyo ma wannan da ka yarda da maganan manzanni da malamai da azkara cikin waccan ni'ima shine shine Allah ke cewa qala hal antum muttali'una ta faɗaɗa farehu fi sawa iljahim to shi kenan in an kai wannan sai a buɗa ta wundon aljanna in an ka buɗa ta wundon aljanna sai mutum ya ga abokin nan nashi na nan duniya wanda yake kiran shi ya karyata tashin alkiyama sai ɗan aljanna sai yana buɗa mai ta wundon aljanna yana kallo irin dukan da ake masu da irin tsananin azabar da suke sha wuta tana haɓarɓaka tana ƙuna su suna ihu ya laitana ya laitana ya laitana inna kunna gawina ya laitana suna ta ya laitana ba wanda ya damu su shi ko ɗan aljanna yana gani yana cewa Allah ya taimake ni ba dan da Allah ya ma arziki ba da wani da ya halaka da ni ta faɗala sai ya duba fara'ahu sai ya ga ɗan uwan nan nashi abokin nan nashi fi sawa'il jahim tsakiyar wutar jahannama fi wasu ɗin nashi tsakiyar wuta ta
ƙala ila ƙala tallahin kita da turdin ala lahu sai ya gaya ma ɗan uwan nan nashi magana ta wundo ta shamitan yana mai dariya yana cewa tallahi laƙaƙƙinta latardini wallahi na rantse da Allah abu kaɗan ya rage ka ɓatar da ni ka kusa ka halakar da ni lita haluka ni ka halakar da ni bi igiwa'ika da ɓacewarka Allah yi ɗan aljanna ya biya wuta in ya hango shi ta wando abokin shi Allah ya tsare
ولولا نعمة ربي لكنت من المهدرين ولولا نعمة ربي بعد نعمة الله da ya yi gare ni ba da imani ni imani lakuntu ni ma da na zama min almuhlarina abin jefawa finna da a cikin wuta mu aka tare da kai ta afama nanu bi mayyitin to shikenan dan aljanna in ya ji ni'imar da yake ciki sai tsoro ya kama shi ko za abin da yake tsoro wai kai ya wai kai ya mutu wannan ni'imar ta kare sai ce afa ma na hannu da mayitina za mu mutu za mu mutu yana tambaya saboda tsoron kar ya mutu wannan ni'imar ta kare ta illa mauta talallule wa ma na hannu bi mu'azzabin sai a ce babu sauran mutuwa illa mauta talallula sai mutuwa ta farko shine yuta bi abdin za a zo da bawa a kama a tsayar da shi fita na kuni a cikin ni'imomi na fiduna a cikin duniya muddata gwargwadon ni'ima da ya sha duniya abuta da yawa Allah duniya sai a ce to ibada kada kai nan duniya kai shekaru yawan ta a aljanna to yanzu ta ƙare ta ƙare sai ce to Allah aini ba duniya ma ban son mutuwa duk ainihi ne kaddan ne ni kaddara saboda haka da ka banni zan ci gaba da bauta maka sai Allah ce to shi ce na ka je kai ta zaman ka cikin aljanna har abada shi ma dan wuta haka za a yi da shi sai a ce ma dan wuta in ya tsorata yana cikin bala'i shi kuma yana son a mutu sai a ce za a mutu sai ce a illa mutu talkula sai mutuwa farko ita ke na babu sauran mutuwa shi ma haka zai zauna a cikin wuta har abada shi ne fa a ƙabala ba a domin ala ba abin ya ta sa nuna ta wa ma na hannu bi mu'azzabina sai a ce ma 'yan aljanna ba ku mutuwa har abada kuma har abada ba za a yi muku azaba ba la nara azaban ba mu ganin wata azaba min shada'idin duniya daga irin wahalhalin lahira duniya kai nan duniya akwai ciwo akwai talauci akwai bacin rai akwai wani mutum ya yi maka abin da baka ji daɗi ba ko kuma ka yi wani abu kai ma ka zo ka yi nadama duk babu sun kare ta inna hadha lahu al-fawzul azim inna hadha allazi zakarna wannan abin da mun ka ambata ko ko inna hadha allazi zikira wannan abin da aka ga aka ga mu mutane abin da an ka ambata li ahli jannati ga ni'imomin da za a yi wa 'yan aljanna lahu fawzul azim shine rabo mai girma ba rabon duniya ba duk abin da ka tara duniya wai abin da ya same kuɗi yake neman kuɗi kullum yana tarawa don ka kuɗin su ƙare talauci ya zo ashe kun yana cikin tsoro ko kuma a ce wani ya hika kai kana son ka hi kowa to lahira ba mai zuwa gidanka ba ka ganin arzikin wani ba ka san da kowa sai na ka sani inda ake haduwa sai dai in an je gidan manzan Allah to nan mumine suke haduwa akwai itaciyar nan wadda annabi yake hudu ba fututturin da binu wanda annabi yake hawa yana hudu ba to aka gina ma annabi mumbari da aka gina ma annabi mumbari annabi ya hau mumbari ya yi hudu ba da ya dawo wannan kututturin icin yana ta nishi yana nishi yana nishi yana kuka saboda annabi ya daina hawansa to sai annabi ya zo sai ya dafa shi sai ya daina nishi sai annabi ya ce mashi kana son in tafi da kai ko ko kana son in yi ma kabari ranar tashin alkiyama ka hito kofar gidana ka baje ka girma ka yi ƴaƴan aljanna su rika ci sai ce da annabi ina son kai man kabari ranar lahira in fito kofar gidanka in yi rasa in baje yan aljanna su rika shan inuwata da ce ‘ya'yana to a wannan ita ne za a rika haduwa kowa in ya hau kujerar shi sai ya ce bismillah ita remote control ce wannan remote ɗin nata shine bismillah da ka ce bismillah sai ta tashi ba ta tsaya ko ina sai kofar gidan manzan Allah da ka da an zo kofar gidan manzan Allah sai a ce alhamdulillah sai ta tsaya to nan ne ƴan aljanna za su rika haɗuwa da junan su suna tuna abubuwan da an kai lahira a duniya kai suna tuna abubuwan da an kai duniya suna tambayi junan to nan ne amma ba wanda zai gani imar da Allah yawa wani balle hankalin shi kuma ta kowa da tashi ta
لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا saboda irin waɗannan ni'imomin da za a yi wa ‘yan aljanna to fali ya amilu la'amilu na kowa ya zage damtse ya yi aiki na alheri kowa ya zage damtse ya yi aiki na alheri duk abin da ka tara nan duniya baka yi aikin alheri da shi ba to ka gaba naka bane kuma wanda kake niha a ba mai yi wakili ba shi za a ba ba ila in ka mutu in ba an ba ɗanka abin baka san an ba shi ba in ba a ba shi ba baka san ba a ba shi ba balle ka yi bakin ciki in ba a ba shi ba ko kuma in an ba shi ka ji daɗi to baka sani ba kuma kila kana mutuwa kamun a raba gadar ɗan naka ya mutu ko ya gade ka ka gaba shi za a ba ba ko kuma kila in ka tara dukiyar da yawa waɗanda ke kula da dukiyar yaranka da saura su sace ba ba ƴaƴan naka da matanka ba duk dai baka sani ba ko kuma a ba matarka dukiyar idan an bata ta je ta auri miji tana auren mijinta mutu ya gade ko kuma ɗan naka in ma an raba dukiya an bashi ya mutu a gadi ko barayi su sace ko a yi wuta ta kone ko dai gashi nan dai baka sani ba to in Allah baka arziki ka dage damtse kai aikin Allah da arziki domin in ka a in ka in ka yi aikin alherin shine zaka iske lahira talakawa da kuka gani Allah ya yi ba don bai son su bane Allah ya yi su ne domin su yi wa ‘yan aljanna ta ko mawadata, mawadatan duniya da aka ba su arziki. Abinda ya sa Allah ya yi talakawa, to in ba a yi talakawa ba, wa zai ɗauki arzikin ya kai masu lahira. Babu, kai kuma don kana wawa ga motar da za ta ɗaukai ma kaya ta kai ma har gidanka na lahira kyauta ka tara ka ɓoye don kana wawa ka ƙi ka bayar a yi maka da ko a kai ma to kowa ya zage damtse ya yi aiki na masu kuɗi kenan talaka su yi hankuri su bauta ma Allah kowa ya bauta ma Allah musamman irin wannan lokacin kowa ya zage damtse ya yi ta ibada masu mulki su yi adalci malamai su faɗi gaskiya ta
azalika kairun dulalan shajaratul zakum ta shin wannan masaukin na 'yan aljanna azalika khairun nusulan wannan masaukin ‘yan aljanna shi ya fi amsha jaratu zaƙuni ko ko masaukin ‘yan wuta inda ita ya zaƙuni take. Ita ita ya zaƙuni babu alheri cikinta. Allah ya tanade ta ne don ‘yan wuta, ita ce tafi kowane abu mai ɗaci-ɗaci, mai tsananin ɗaci ce. an ce Allah ya hito da ita a ƙasar Tuhama. To ita ce za a hito da ita a cikin tsakiyar wutar jihima ita wannan itanya nan za ta hito. Ga ice wuta tana ƙona shi, amma ita wannan itanya saboda zamanta bala'i a cikin wuta za ta fito. Ta.
Inna ja'alnaha fitnatan lizalimin.
Inna iji Allah ya ce mu ja'alnaha mun fitar da wannan itayya fitinatan domin musiba ne zalimi ne ga azalimai alkafiri na kafirai min ahalin makka kafiran makka da sauran kafiran duniya ta
inna shajaratun takarju fi asdil jahim inna ha ita za kumi shajaratun itayya ce takarju da take fita fi asalil jahimi a cikin ƙa'aril jahannama tsakiyar wata jahannama da wutar jahima na za ta fito. Ta, ɗarwa ka annahu su shaɗin.
Hudanta sai ka ce kawunan shaɗan ne, ko ko shaɗan ɗin da ake ni wai kamar kan maciji take, yadda kan maciji yake fashewa. Ya yi tsara ko ya yi tsalgi, haka take wa ‘yan wuta. Abi hatar mazan ba ta da kyan duba. Ta,
فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البدون فإنهم يوتا الكفار الكافرين لآكلون ذا أتير سوئتا daga gare ta ma'aƙubiha tare da muninta lishiddatu ju'ihim saboda tsananin yawan da suke yi haka za a sa su ci ta dole famali'una min harbuduna su cika cikin nasu da ita Allah ya tsare
summa inna lahum alayha lashawban min hamim summa inna lahum alayha lashawban min hamimin sannan kuma bayan sun ci wannan itaya akwai wasu tafasassun ruwa waɗanda aka tafasa da wutar jahannama haka za a rika cewa su rika kwankwada kuma ba sha za su yi irin shan ti ba ba irin wannan shan ba ana dukan suna kwamfada Allah tsare mu
ثم إن مرجعهم إلى الجحيم sannan kuma bayan wannan ai musu wannan azaba kuma su tabbata a cikin wutar jahannama ba da ba sharabu bayan sun sha waɗannan tafasasshen ruwa wa akalu sun ci wannan itanya ta zakuni ha zayar shi kun sai a koma da su ilan na zuwa ga wuta ta إنهم ألفوا آباءهم ضالين
a ala abu jihali sai abu jihali ya zo jan annabi muhammadu ya tambaye shi duk waɗannan abubuwa annabi ya ce haka za a yi sai ya zo ya tara jama'a ya ce muhammadu ya yi muku alƙawalin za a sanya kuta da ku da gumakanku waɗanda kuke bauta ma kuma za a baku abincin zakuni sai ce to shi sai ce a samo mai dabino aka samo dabino mai kyau sai ce a bare duk a zubar da yaya aka bare aka zubar da yaya yasa aka nike shi da yasa aka nike sai ce a samo zuma aka samo zuma yasa aka kwaba wannan da dinan da wannan zuma ya ce ni kuma in muhammadu ya baku wannan ni kuma sai in baku wannan kuci sai ya batar da wannan ɗacin da kuka sha ta وهم على آثارهم يهرعون innahun dai innahun alfau abahun ko ban ka wannan ba innahun cewa su alfau sun samu abahun iyayensu abdalina waɗanda suka fatar da su da su da iyayensu duk za a kai su wuta a azabtar da su a yi musu azaba ta fahim ala asarihim yuhraquna suna gaugawa suna gaugawa zuwa gabin hanyar iyayensu batattu to saboda haka su ma inda aka kai iyayensu can za a kai su saboda haka da su da iyayensu duk za a tara su a cikin wuta gaba daya ta wala qabdalla qablahum akasarul awwalin wala kad dalla qablahu akasarul awwalina duk mafi yawan mutanen farko duk sun batar da na baya ta wala qad arsalna fihim munzirin wala kada hakika arsalna mun aiko munzari da masu gargadi fihim a cikin su minar rusulun daga manzanni saboda haka duk wanda ya bata bai da hujja domin an aiko manzanni su yi wa'azi sun kuma yi ta wanzuru kaifa kana ajibatul munzari ka tsaya da kyau za ka ga ƙarshen za ka ga ƙarshen waɗanda aka yi musu wa'azi ba su yi imani ba kafirai tun daga nan duniya har yau kun taɓa jin an ce Allah ya halkar da wani annabi mutanen annabi Musa da ƙarfin mulki da kangarewa irin ta fir'auna ƙarshen ta fir'auna ya halaka ya bin musa mutanen annabi salihu an halakar da su an ba annabi salihu mutanen annabi ludu an halakar da su an ba annabi ludu mutanen kowane annabi an halakar da su an ban manzanni ko wannan kadai bai isa mutum ya gane manzanni suna kan gaskiya bai iman da Allah ta illa ibadallahi al-mukhlasin har yau kun taba jin an halakai da manzanni ba a halakar da su ko da yaƙi aka je aka ci manzanni da yaƙi aka karkashe manzanni kamar da a yahudu suka kashe annabawa to ai shi mumini al'amarin shi kowane alheri ne idan ya je yaƙi an kashe shi in yanzu ne zamanin manzon Allah da ake da ganima in an kashe mumini ya yi shahada ya shiga aljanna idan ya samu nasara ga ganima ga kuma aljanna saboda haka al'amarin mumini duk gaba ɗaya ko ne ne a wajen shi alheri ne amma shi ban da kafiri idan an rinjaye shi a walakanta shi nan duniya kuma ya zo lahira ya shiga wuta idan ya kashe muminai daga baya Allah zai ba muminai nasara ya ji kumya kuma ya mutu ya shiga wuta. Ta, illa shine illa ibadallahi al-mukhlisina sai bayan Allah waɗanda suka yi imani su komi nasu alheri ne Allah zai tsere da su ta ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون walaqad nadayna nuhu annabi nuhu ya kira mu da a nuhu rabbahu annabi nuhu ya roki ubangijin shi ya ce rabbi ya Allah inni magalubun mutane na son rinjaye ni na yi masu wa'azi shekara 950 ba su yi imani ba Allah fanta sirka taimake ni ta fala ni'mal mujibuna sai Allah ya karbi addu'a annabi nuhu ma dalla da wannan addu'a ta annabi nuhu ma dalla da karɓa da aka yi mashi. Ta, ونجيناه وأهله من الكرب العظيم wannan jainahu sai muka tserar da annabi Nuhu wa alahu da shi da iyalinsa min karbi daga bakin ciki azimin mai girma ai garko algarko nutsuwar wannan da aka yi sai aka yi ruwan tufana da aka yi ruwan tufana ruwan ya fito ta sama ya fito ta ƙasa kamun ruwan mu umarci annabi Nuhu ya yi shirganya sai ya kwashi iyalin shi waɗanda ake nufin iyalin annabi Nuhu waɗanda suka yi imani sai ya kwashe su a cikin jirganya duk duniya gaba ɗaya wanda bai yi imani ba aka halaka da su ba wurin gudu babu inda mutum zai je don ruwa ya fito ta sama da ƙasa kuma bai rage ko ina ba sai da aka halakar da duniya gaba ɗaya to ashe kaga a annabi Nuhu Allah shi ma ya tserar da shi kamar yadda ya tserar da sauran annabawa ta ونجيناه وجعلنا ذريته هم الباقين na sai muka sanya zuriyatuhu zuriya annabi nuhu humul baqi na sure wanda suka wanzu ba da nuhin bayan annabi nuhu ma wulida maulud ba a haifi abin haifawa ba illa mai auladun nuhu sai yana daga cikin ‘ya'yan annabi Nuhu. Mutanen annabi Adamu sun ƙare, tun da an harkar da duniya gaba ɗaya sai waɗannan waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu waɗanda suka rage, to su ne zuriyar shi. Ashe, ‘ya'yan mutane, mutanen kirki’ sai in sun zamo ‘ya'yan mutanen kirki suke ‘ya'yansu. Idan ba su zamo mutanen kirki ba, ba ‘ya'yan iyayensu ba ne, wa auladun salihu da salihu da in salihu wa illa fada. ‘Ya'yan mutanen kirki ‘ya'yansu ne in sun zamo mutanen kirki, amma idan ba su zamo mutanen kirki ba, ba ‘ya'yansu ba ne. Sai aka halakar da su gaba ɗaya, da haka ake kiran annabi Nuhu Adamu Sani. shine Adamu Sani to waɗannan ƴaƴan da Annabi Nuhu ya bari su ne Sama wa huwa abul arabi shine uban Laraba gaba ɗaya wa Farisa wa Ruma wa Faris wa Rumi duk shine ubansu da Faris da Rumi da Larabawa su ne ƴaƴan Sama wa Hama shi kuma hama ko abu sudani shi ne uban bakaken fata wa yafis shi kuma yafis abu turki wa ya juju wa majuju su ne suka dawo daga baya kuma suka cika duniya waɗannan zuriyar na annabi mu da haka ake kiran shi adamu sani ta وتركنا عليه في الآخرين wata rakana alaihi sana'an hasanan aka bamma annabi Nuhu kyakkyawan magana fil akhirina a cikin mutanen ƙarshe ba wanda zai tashi ya ce annabi Nuhu ba mutumin kirki bane ya ce mutumin banza ne ni ya janyo haka saboda imanin shi da Allah ta سلام على نوح في العالمين shine min al-anbiya daga annabawa tun daga annabi Nuhu ila yawmil qiyamati har ranar tashin alƙiyama duk wanda ya tashi alherin shi zai faɗa to waɗanda suka kace kafirce ma annabi mu akwai wanda ya taɓa faɗa alherin su to duk wanda ya mummunan aiki mummunan ƙarshe zai idan mutum yana son ya yi kyakkyawa ƙarshe to sai ya yi aiki shi ma kyakkyawa salamun aminci Allah aminci ya tabbata minna daga Allah ala nuhin ga annabi nuhu fil alamin a cikin talikai saboda imanin shi da Allah ta inna kazalika najzil muhsinin inna kazalika najzil muhsinina yadda muka yi wa annabi nuhu zuriya shi da ya bari yan kaɗan ta yi albarka ta cika duniya kuma ana yaban shi da makalma mai kyau to yadda aka yi wa annabi nuhu duk wanda ya kyautata ya bi Allah kamar yadda annabi nuhu ya bi Allah Allah bai yanke bayan shi Allah ba zai yanke bayan shi ba kuma za a riƙa yi mashi kyakkyawan kalmomi na alheri har ranar tashin alkiyama yadda za ka gane haka kowane mumini idan ya yi sallah in ya raka abi sai ya zauna sai ya ce a tahiyyatu lillahi a zakiyatu lillahi a tsayyabatu salawatu lillahi sai ka ji ya ce wa ala ibadillahi salihi to ka gani kullum an yi maka yabo mai kyau kuma an yi maka addu'a saboda haka babban muhimmanci mutum ya zama mutumin kirki ya yi aiki mai kyau kullum da mala'iku da mutane su riƙa mai addu'a. Ta,
innahu min ibadina al-mu'minin innahu cewa annabi Nuhu, ni ibadina yana daga cikin bayan mummumini na muminai. Ta,
sun magarakan allakari waɗancan da suka ƙaryata annabi Nuhu su kuma muka nutsar da su muka halakar da su. ko tarihinsu ba.
Wa inna min shiyatihi ila Ibrahim.
Annabi Ibrahim yana daga cikin zuriya Annabi Nuhu.
Idh jaa rabbuhu bi qalbin salim.
Lokacin da ya zoma Annabi Ibrahima ya zoma Allah da zuciya mai kyau, mai lafiya, wadda ta kuɓuta gabarin kwankwanto da canin Allah kuma ba ta da kwankwan ba ta da shirka ya yi imani da Allah kuma duk abin da aka ce Allah zai yi annabi Ibrahim ya yarda wata rana wani mutum sai ya zo ya ce la ilaha illallah so ɗaya kawai ya faɗa saboda tsarkin zuciya annabi Ibrahim a lokacin duk duniya ba mai arzikin annabi Ibrahim na dabbobi da gwal. Da mutumin ya ce, La ilaha illallah so ɗaya, sai ya ce, Duk abin da ni mallaka na kasa akuna ba ka kashi ɗaya. Saboda girma wannan kalmar da ka faɗa. Sai mamaki ya kama mutumin. Sai ya ce, La ilaha illallah ya ce ba, na ce, sai ya ce, Na ba ka ɗaya. Sai ce, A, Ibrahim, La ilaha illallah ne na faɗa ba, ya ce, Duk na ba ka sauran. sai annabi Ibrahim ya koma bai da komai sai mutumin ya koma cewa la ilaha illallah sai annabi Ibrahim ya ce na baka kaina yau ni bawan ka ne a cikin waɗanda za su yi maka kiwon waɗannan abubuwa ko kuma lissafi na dukiya ka sa ne na kai maka saboda girman la ilaha illallah to yau gashi ana kafirta mai faɗarta tashin alkiyama bai zo ba ai zamani abu ya ɓaci mai la'ilaha illallah wai a ce mai mushiri. To in mai la'ilaha illallah ya zama mushirki wane ne mai imani wanda bai la'ilaha illallah? Allah gane da mu. Ta.
Izi ƙada li abihi wa ƙaumihi ma za ta budun.
Izi ƙada li abihi. Annabi Ibrahima da ya tashi ya gaba ban shi azara ko kuma wanda ya riƙe shi suna bauta mu gumaka. sai ya tara baban tare da jama'a sai ce ma za ta abuduna mine ne kuke bautawa mallazi ta abuduna mine ne wannan kuke bautawa ta ayyuka na da hatan dunan lahi turidun wannan fa ƙarya ne ku riƙo gumaka ku sassaƙo su da hannayenku ko duwar watsu ko itatuwa sa'an nan ku zo kuna bauta musu ba Allah ba wannan kun yi zalunci ta amma zannukum bi rabbil alamin ni kuke zato tsakanin ku da Allah in kun ka bauta mu wani abu wanda ba shi ba misali abin yadda yake kamar kai ne kai ne yaronka ka gan shi da ɗan ƙoƙon shi almajiri yana bara sai ka zo ka ce kullum ya zo gidanka a riƙa ba shi abinci yana yi wa matan ka cefane da wake-wake yaro ya girma kuka saba kai ya arziki ka buɗa mai shago yaro ya azirta ya sai motoci ya gina gidaje ya yi aure sai ya zo ya samu wani mutum can wanda bai taba sanin shi ba ya ce wancan shi ne mai gidana kai ba mai gidana ba ne ya zaka ci duk abin da zaka yi na azaba ba ka iya wa wannan yaro to haka kafiri ya yi wa Allah duk wanda ya bauta ma wani wanda ba Allah bai haɗa Allah da bauta misalin shi kenan ta fanazara nazratan fin nujum sai ci ku zo sai ya duba sai masu imai ko koyan nuna da ɗan yatsansa sai ya ce wancan mine ne sai suka ce tauraru fanazara sai ya duba nazaratun duba fin najumi a cikin tauraru liya atami duhu domin ya ganar da su ya yi masu misali yadda za su gane ta
ƙara inni saƙi sai da suka nuna mai waɗannan taurarun sai suka ce waɗannan su ne iyayen gidansu a bauta masu sai faƙala sai annabi ibrahim ya ce masu inni saƙimu ni marar lafiya ne ba zan iya zuwa ba ni ba ni da lafiya inni saƙimu sa'uskimu gada layin shirin nil hurunin ma'akun li'idiku ni ba zan zo in bi ku ba wajen idinku wanda za a bauta ma wani Allah ta fatawallahu anhu mudbiri sai suka je suka tafi wurin idin su suka ba annabi Ibrahim inda suke bauta mu goma kansu ta faraga ila da yatihim bakala ala ta'kulun sai annabi Ibrahim ya nemi abinci da turare da 'yan abubuwa da ruwa sai ya zo ya ce mu goma kan ga ruwa ku sha ga ruwa ku sha ga abinci ku ci ga turaren nan yana da ƙanshi ko ba da ƙanshi su ce da komi ba suka yi shuru gumaka shi ne faraga ila ali a cewa fukala ala ala ta kuluna ga abinci ku ci to
malakum la tanlibu sai suka yi shuru sai annabi ibrahim ya ce malakum la tanlibu ne dan me za ku yi magana ba falimma ta takallamu aliha to ya za a yi su yi magana sai yi sai sakake ya ce zai magana sassaƙiƙen dutse zai yi magana ba su yi magana ba to
faraga alaihim daraban bil yamin sai ya samo gatari ya sassare su ta fa aqbalu ilayhi yazifun da suka dawo daga wurin irin su suka zo wurin gumaka kowa yana sauri ko da aka zo wurin gumaka sai aka iske a sassare gumaka ta qala atabuduna ma tanhitu
sai suka ce wane ne ya sare mana gumaka sai ce don mi kuka ku bauta mu abinda kuma ka sassako da kanku min alhijaratin daga duwa wasu wa gaire hada itatuwa ta wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah shi ya halice ku da waɗannan abubuwan da kuma sassako duk Allah shi ya halice su Allahu khalaqakum wa khalaqa alihatakum Allah shi ya halice ku ya halice waɗannan itatuwan da duwatsun da kuka yi gumaka da su
ta kalu bunu da hubun yanan faluku fil jahim sai aka ce ku yi wani gini ku yi wani gini idan kun kai gini mai tsawo ku cika shi da itace ku kunna wuta in ta kama ku jefa annabi Ibrahim a kora shi saboda wannan walakancin da ya muna ya sare muna gumaka
Faradu bihi kaidan fajalahum lasfalin Faradu bihi kaidan sun shirya ma annabi Ibrahima dubarar da za su jefa shi a cikin wuta sai Allah ya tabar da su annabi Ibrahima ya rinjaye su Allah ya tsirar da shi ta وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين da Allah ya tsere da annabi Ibrahima sai ya ce bari in bi waɗannan mutane inni zahibun ni zan tayi ila da wajen Allah sai ya hadini Allah zai bani wurin zama wanda ya dace da ni shine sai koma sha
ربي هب لي من الصالحين to da ya je yana sham ya tara arziki ya yi aure matar shi saratu a lokacin duniya ita kuma ba kyakkyawar mace irinta amma aka yi tsawon lokaci ba a haifa ba to da aka yi tsawon lokaci ba a haifa ba shine annabi ibrahim ya baro can yayyo wajen biladi sudan to a nan kan hanyar shi ne nan ne ya haɗu aka ba shi wannan matar wadda ta haifi annabi ibrahima ɗan annabi isma'ila kai hajar sunanta kuyanga ce ta wani sarki yabba annabi ibrahim yabba saratu matar annabi ibrahima da yabba saratu wannan kuyanga da kyauta masu yawa saboda wasu abubuwa da suka faru to shi ce da sai ta bashi wannan kuyanga hajara to sai annabi ibrahim ya zauna da ita da ya zauna da ita shi ne ta haifi annabi Isma'ila. Ta, shi ne addu'ar da ya yi lokacin yaron Allah ya ce, Rabbi habli mina salihin Allah ka ba ni ɗa na gari, to shi ne Allah ya ba shi annabi Isma'ila.
فبشرناه بغلام Sai عليم aka ba shi bishara da samun yaro mai hankuri zihilmin mabucin hankuri.
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أري في المنام أني أسمعك فانظر ماذا تري قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين To, sai Allah kuma ya jarumci annabi Ibrahima. Ga annabi Ibrahima ya yi shekaru ya kai wajen shekara in tsufa ya zo. Dama shi ɗan Adam shekara 60 aka bashi. Kowane mutum. Sai aka ba dabbobi shekara 60-60. to shi jaki sai ya ce nashi sun yi mai yawa sai aka cire ishirin sai aka ƙara ma ɗan adam sai suka zama tamanin sai kuma na doki a na biri kai shi kuma biri shi ma ya ce sintin sun yi mai yawa sai aka rage mai sai aka ƙara ma ɗan adam sai suka zama ɗaya shi ya sa ɗan adam da ya kai waɗannan shekarun sittin sai jikin shi ya da nauyi ya gama sittin ɗin shi to in ya ɗora sai jikin ya da nauyi in ya kai tamanin sai a ɗauko na biri shi ne kuke ganin husa ta takure sai mutum ya koma kamar biri to annabi ibrahim ya kai wannan ya kai wannan matsayin to sai aka bashi ɗa kuma ɗan na gashi shi kaɗai. To kun san ga kuma arziki ga jama'a Allah ya ba annabi Ibrahima saboda kyakkyawar ɗabi'arsa. Kowa da musulmi, har wanda bai musulunta ba bai ganin lahin annabi Ibrahima. Yana son shi. Shi yasa ita kyakkyawar ɗabi'a ba abin da fita. Kenan yaro ya girma falon ma balaga ma a hussa'aya lokacin da yaro ya girma ya kai shekara goma sha uku ya fara tasowa annabi ibrahima yana ganin yaron nan ya samu ɗa wanda zai tafiyar da sha'anin dukiyar nan tashi gashi ya tsufa sai annabi ibrahim ya kwanta sai ya mafalki da ya mafalki sai ya mafarki yana yankan ɗa kuma mafarkin annabawa gaskiya ne shi kira annabi ibrahima ba ya da zai tun da mawarkin annabawa daga Allah ne sai ce ya bane ya kai dana inni a rana gani ra'aitu na gani fi manami a cikin bacci na inni azumuhu ka ina yanke ka wa ru'yar anbiya haƙƙun mafalkin annabawa gaskiya ne kuma al'amarinsu umarnin Allah ne saboda haka haka za a yi wa a fa'aduhun bi amurin lai fanzur ma tara to yanzu ɗana mika gani ma za tara mika gani mina ra'ayi shawarar wai ya yi shawara da ɗan ne na ya ɗan cire hatsu da bakin ciki shi yasa ya yi shawara da ɗan tun da umarni ne an ce yake da wayan ƙatu kuma don ya janyu da al'amarin Allah tun da an ce ya yanka shi ɗin malabar sai ya yanka ya ɗan faɗi wannan magana irin abin da ake cewa wara hatun karubur sadiratu an yushi idan abu ya dami mutum in yayi magana sai ɗan bakin ciki ya rage shine kuke ganin yaro da yake shi in abu ya dame shi bai iya magana sai ya kuka duk lokacin da kowanne yaro yana kuka ya damu to shine sai ce ni ka gani ɗana fanzur ma za tara sai annabi Isma'il ya ce ya abata ya babana ifa almatuman kai abinda Allah ce kai kai abinda aka hore ka bihi da shi satta jiddaniya da sannu za ka same ni mina sabiri na daga masu hankuri insha Allah in Allah ya so ala zalika ga wannan fa sabara sai annabi Ibrahim Isma'il ya hankuri ya ce ba mutun da Allah ce kai kan kan a'a Isma'il ne ya ce ga baban nashi Ibrahim ta falamma aslama wa tallaku liljamin falamma aslama lokacin da suka miƙa ma Allah kansu kaga dai annabi Ibrahim ayya yanka dan nan sai in ya miƙa ma Allah ga irin yadda yake shi kuma yaron ya ce a yanka shi da kai ne ai sai ya bi umarnin Allah wa tallahu sai annabi Ibrahima sai ya kada annabi Isma'ila ta goshi ba haka ba wato kun ga zai yanka shi ta baki saboda tausayi sarrahu ala jabini wa wada as-sakina fi halqihi ya sawu ƙaye ta yankawa fananta amal ba ta yi ba sai ya sawu ta ƙasa yana yankawa ba ta yi ba to sai annabi ibrahim kayi ya kada shi ya ce zai ɗaure shi sai annabi isma'il ya ce a kakka ɗaure ni domin idan ka ɗaure ni idan mala'ika jibrilu ya gani zai ce zan yi raki ga abin da Allah ce a yi. To ba ni son ya gani ya ce na yi raki ga abin da Allah ce a yi saboda haka ka sake ni. Ta.
Wana dainahu an ya Ibrahim.
Sai muka kira shi muka ce ya annabi Ibrahim. To.
قد صدقت الرؤي إنا كذلك نجزي المحسنين tunda kayan kaya kiyan kuwa to ka bari ka gaggata mafarkin da kai ka gaggata dama abinda muke so mu gani za ka yi abinda muka ce kai ayyun ƙaba ita ce ta ce yanka da mu ne muke yanka ka gane ko shi ne lima'a ta yi tabi da lamari ta gargata mafarki saboda abin da ka aikata na aiki a da an yi wasu ƙabu ya so ya ɗaure shi waye ka tafi a ƙara da wuya a bace za ta su ɗin ka ɗaure zai za ya zama mala'ika a ni kare wa ɗin sai ɗan kuma mala'iku su ce Allah ya ce a yi ba harmoni kamar da faɗa da haka inda ja ya kwanta inda ja ya kwanta ne da su da kai haka ja sai ya kwanta kawai na ibrahim da saki sai a nuna ibrahim ya sa wuta wa a ra da kada ne ta yanka wannan ta amma ba ta yi kuma ba ƙara da kuɗanta ta burgina ne za a za ka tafi mutane na ka ka kulle ka rutse da ga kuka kabila Allah an tarba mai yiwa kila kallo da kake yi shi ya hana wuka ta yi aiki saboda mujizar ta annabawa ya hana wuta ta yi wuka ta yi aiki shi kenan sai ya rutse da musu falanta amara shi da tsaba sai ba arabi sai kan kula da bukata ya za a yanka za a yanka shi yankawa shi ne kuma daga ibrahim alasaki ya kama ta ba ayar tuce saki sai koka ta ci sai magana ta ce halilu ya amura ni da kaɗai da allah badaɗayen Allah yana yi man faɗa iyanka mafogara annabi Isma'ila. Wani jamilu ya amur da Allah a haushi kuma Allah yana cewa kaɗi. Magana ka zan bi ko magana Allah. Ita ma ta kama annabi Ibrahim da na faɗa. Kai ka ce in yi, Allah ya ce kaɗi, to magana wa zan bi ta Allah. Lara mun shi ya, saboda ni ba cikina sai ta ce ya za a yi in yanka makogoron wanda magana son annabi muhammadu yana ƙirƙirniya da gushin shi suna da mace yanka annabi sama'ila ba shi ne da ka annabi muhammadu ba to ai magana son na yake to ya za a yi in yanka lalika lokacin ne نادى الله تبارك وتعالى الله يكرا أن إبراهيم يأتي كذبت الرؤيا كاغن كتابين دنيتي na tabbata kai Ibrahim ba wani na gari ina ka zalika da jikin musu da yadda muka muka yi wa annabi Ibrahim muka tsere da shi muka tsere da zuriyarsa duk wanda ke son Allah ya tsere da shi ya tsere da zuriyar shi sai albarka shi tsoron Allah
نعم الحمد